الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة عشرين دا بيو قوات الربيع الثاني جرم مائكي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دا دا دلي دو دا أربعين دا شدة za mu ci gaba da darasi na hudu ko a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tasriful maidani wallafar abul fadli ahmad ibn muhammad al-maidani wanda ya rasu hijira 518 allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa to a darasi na uku da ya gabata hawa yau dai muna nan cikin waɗannan ma'aunayye guda goma sha tara da malam wato ya buɗe littafin shi da su a wanda mun je akwai masu haruffa uku akwai masu haruffa hudu wanda duk bayanai ya gabata a kansu to za mu tashi akan masu haruffa biyar wanda ya samu su suna walhumasiyatu walhumasiyatu nisba ne zuwa ga alhams biyar akwai waɗanda za ka ga su kuma haruffansu guda biyar ne wato a afa'al na wa'annan ma'aunai din da za a ambata su ma'aunan za su zama maka kamar formula ne duk wani wazani da ka ga ambata to kamar sikeli ne za ka yi amfani da shi duk wani fi'ili da ka samu na larabci kaga ya zo da wannan siga shi ke sai ka ce wancan ma'aunin shine ma'auninsa malamai na tasirifi sun kawo fikira ne na auzanu saboda iya tantance asalin kowace kalma da kuma abin da ya shige ta na ziyada da abin da ta rasa kuma na naƙasu ko abin da ta samu na ibdali ko na ƙalbi wannan shi a dalilin da ya sa malamai suka kowace kalma tana da ma'auni da shi sa duk abin da za ka faɗa da larabci kana faɗa malamin sarfu zai auna waɗannan kalmomin inda kai kuskure ya gane inda kai daidai kuma ya gane su shi yasa ma'aunayen suna da matuƙar fa'ida wajibi ne a haddace su tumali ya ce walhumasiyatu ma'aunan da su kuma af'al ɗinsu suna da haruffa guda biyar sai ce na farko akwai ifta'ala akwai ifta'ala yawwa ibta'ala za mu ga an masa ziyadar alif ko hamzatul wasli sannan kuma da ta'un wanda malaman tasrifi suke kiranta da ta'ul ifti'ali haka ake kiranta yawwa to za mu ga haruffa guda biyu aka ƙara kenan asalin wazanin wato sulasi ne sai aka ƙara masa haruffa guda biyu sai ya zama kumasi yawwa wannan kawai misali fi'ilin ijtama'a kaga wazaninsa sai ka ce ifta'ala shine wazaninsa kamar ittaraba kaga wazaninsa ifta'ala istabara kaga wazaninsa ifta'ala to haka zaka yi ta aunawa zaka yi ta samu duk wani fi'ili da kaga ya zo da wannan siga to sai ka ce ma'auninsa shine mi ifta'ala irin su iddakara an gane iddakara suna nan da yawa wanda akwai tawun an yi idigamin ɗinta ne wanda in mun je babin idigami za a yi wannan bayani insha Allah to haka akwai in fa'ala shine wazani na biyu daga cikin alkhumasiyat in fa'ala shi kuma za mu ga an yi ziyadar hamzatul wasli da kuma wato nunun shi ma kenan sulasi ne ma'aunin daga fa'ala ne shi ma sai aka ƙara wa yannan haruffa guda biyu hamzatul wasli da kuma annu sai ya koma mai haruffa guda biyar yawwa kamar misali ka ce in kasara in kasara zujaju eh yawwa tangara siyami ya ya fashe eh to wannan kenan ko in qata al hablu ya giya ta yanke ko in shaqqa shay'u wani abu ya tsage ko in ƙadal mujrimu mai laifi ya jayu ya miƙa wuya da makamantansu to haka shi ma duk wani fi'ili da ya zo da wannan siga to da irin wannan za ka auna shi eh saboda haka sai ka kalli asalin wazanin da haruffansa da yadda yake kuma sai ka kalli wannan maddaɗin wannan fi'ilin da ka kawo yau in ka ga sun yi daidai to shi kenan in ba su yi daidai ba to sai ka sake lalaba wani ka faɗa rami sai fi'ili na uku shi ne waf'alla shi ma za mu ga cewa an masa ziyada hamzatul wasli ma'a tada'if yawwa sau da haka abu biyu aka ƙara akwai hamza akwai a hamzatul wasli a farko eh if'alla sannan kuma ga tada'ifi na lamun da aka yi saboda asalinsa if'alala ne if'alala an gane? to sai aka yi idigamin lamun ta farko a cikin ta biyun bayan an mai da ita sake na ita ta farkon to sai waye gari sai ya zama if'ala to kaga shi ma abu biyu aka kara asalinsa fa'ala ne harufansa guda uku ne yawwa shi kuma yakan zo a abin nan a ɓangaren launuka kamar abin da ya shafi ko launuka ko aibi kamar ihmarar shai'u yawwa abu ya yi ja sai a ce ihmarra yawwa ko a ce ibiyabba ya yi fari ya yi fari sosai ko iwarra shai'u ko iwarra rajulu afuwan wato ya, ya samu ido daya ya zama tsara a awara to da makamantansu irin su iswadda da sauransu suna nan da yawa to sai fi'ili na gaba shi ne ta fa'ala ta fa'ala shi kuma za mu ga an ƙara masa ta'un wannan wawawal adabci kaka damu da ita ta fa'ala an ƙara masa ta'un a farko sannan kuma an yi at-tad'if ga ainul kalima shine ainu kaga aka ce ta fa'ala eh irin su tanabbaha tanakara tazakara tazakka ila akhirihi ta'allama tafahama to dukan su ala wazi da tafa'ala haka kuma tafa'ala shi ma za mu ga an ƙara ta'un a farko sannan aka ƙara alif bayan fa'ul kalima sai ya zama asalinsa fa'ala ne to da aka ƙara ta'un a farko ta sannan aka shigar da alif a gaban fa'un sai ya koma ta fa'ala kamar ta shawarar ƙaunu mutane sun haɗu da juna sun yi shawara shi kuma wannan yufidul musharaka wasu suka haɗu suka samar da wani abu shi wannan wazanin kamar ta ƙatalar ƙaunu sun yaƙi juna ko ta barabar ƙaunu sun bugi juna wannan ya bugi wannan wannan ya buga wannan ya buga to sai a ce ta barabar ƙaunu da makamantansu to wannan yufidul musharaka sannan muna da tafa'alala tafa'alala tafa'alala shi kuma za mu ga ruba'i ne ruba'i ne mujarradi wanda ya gabata a baya fa'alala to sai aka yi masa ziyada ta ta'un a farko eh madadin fa'alala sai ya koma tafa'alala kamar ta jalbaba ya saka masa jallabiya ta jauraba ya saka masa jaurab ko ya sa jaurab da makamantansu eh ta da haraja na'am ta jallaba na shiga a ai ba su yi guda ba ta jannaba ta fa'alala sautin ba guda ba ne eh ta sarwala eh suna nan da yawa eh Allah ya sa mu dace eh to wannan kenan to shi ruba'i ne ba sulasi bane ruba'i ne mujarradi to wannan sune af'alu al-af'alu al-khumasiyya da ya kawo mana guda shida dama ya ce shida ne to kuma mun ji su kuma mun ji misalan saboda haka wajibi ne su ma a haddace su yawa ka haddace kowane wazani kuma alal aqalli ka samu misalai na af'al ɗinsa ko da guda biyar biyar ne ka haddace yauwa ka rinka tuna su a kwakwalwa yau da gobe ishe sa muka ba da misalai saura sai ka je ka bincika da kanka sai wasu da siyatu sai yan gidan shida masu haruffa su kuma shida yawwa dama mun ce shine gejin fi'ili a larabci babu wani fi'ili da zaka samu yana da haruffa sama ga shida sawa'un an masa ziyada ko ba a yi ba to amma shi suna ana iya samu irin su istighfarun da makamantansu in ka duba zaka ga haruffan guda bakwai ne irin su ashura tasu'a to zaka ga su sun kai sama ga shida to sai ce wazani na farko muna da istafa'ala shi kuma in ka duba za ka ga rufa uku aka yi ƙari a farko an ƙara hamzatul wasli an ƙara sin an ƙara ta'u asluhu fa'ala kaga sulasi ne kenan sai ya samu ziyada harufa nawa ya samu ziyada harufa guda uku a farko dukansu a farko yawwa kuma kamar yadda muka faɗa a farkon karatu wajen auna kalma to kakan kula da huruful asli haruffan nan na asali sai ka fara kula da su idan ka ga cewa babu abin da aka kara masa to shi ke da sai ka kawo masa wazaninsa kamar yadda yake kamar da raba misali kaga don haruffansa na asali ne sai ka ce fa'ala in kuma ka ga akwai haruffan da ba na asali ba yadda za ka gane na asali da wanda ba na asali ba shine cire harafin in ka cire harafin kaga madda kalma din ba ta lalace ba akwai ma'anar da za ta bayar an gani to shi ya nuni cewa wancan harafin za'idi ne in kuma ka cire shi sai kaga madda kalma din ta lalace kwata-kwata ba wata ma'ana da za a fahimta to wannan harafin na asali ne kamar daraba ba zai yi ka cire wani harafi a uku din nan ba ko dadun ko badun ko ra'un ko ba'un duk wanda ka cire eh yawwa to amma sai ka shigo sai ka gaba ka gaba raba ba sai ka ga tabaraba sai ka ce to bari mu duba tabaraba baraba sai ka cire dadun na asali ne ra'un na asali ne ba'un ta asali ce eh to duk wani harafi wanda ba su ba za'idi ne to in ka zo aunawa na asali ka aza musu asalin wazaninsu na asali shine fa'ul kalima ainul kalima lamul kalima hurufu ziyada su kuma ka bar su haka in ta'un aka ƙara ka zo da ta'un kamar mun ce daraba ya koma ta daraba kaga akwai ta'un farko sai ka ce ta na fatar an gane eh tafa misali sannan ga alif a can ta ba shi ma sai ka ƙara alif taba tafa to haka saboda haka hurufin ziyada su ba a canza su yadda suke haka suke ba za ka ainihin ƙara su ba tunan sai ka samu fi'ilin gafara gainin harafin asali ne fa'un ma haka ra'un ma haka to amma sai ka zo sai ka gan shi da wata riga ya koma istagafara istagafiru rabbakum kaga asalinsa daga gafara ne ba sai ka ce to lalle akwai waɗanda an ka ƙara saboda yana yiwuwa in maishe shi da haruffa guda uku in ce gafara kuma an samu ma'ana to sai ka kalla da harafin farko da na biyu da na uku don na ziyada ne to in ka zo kawai sai ka bar su nan inda suke amma aunin ma sai ka ƙara su kaga sai ka ce istagafara sai ka ce istafa'ala istafahama istafa'ala istabaraba ya nemi ya yi bugu sai ka ce istafa'ala haka ka yi ta ƙiyasi to haka za ka bi ka gano su ke wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai an kula da shi sai ma'auni na biyu muna da waf'allala waf allala an gan shi? to shi kuma za mu duba magani ruba'i ne shi asalinsa mujarradi asluhu fa'alala asluhu fa'alala kaga sai ka ce an ƙara masa hamza sannan an ƙara masa nuno ruba'i ne mai harufa guda hudu sai aka ƙara masa harufa guda biyu to shine sai waye gari ya koma if allala kamar ihiran jama ihiran jama eh ihiran jamal ibil raƙun masu harhar sun taru to sai if allala if allala mun gan shi shine ma'auni na uku a cikin asudasiya ko ba gan shi ba yawwa to shi kuma sai ka duba shi ma asluhu fa'alala shi ma ruba'i ne aka ƙara masa hamzatul wasila a farko sannan harafin ƙarshe aka yi masa at-tad'if wannan lamun zaka ganta da shadda hmm ko ba ganta ba yawwa to sai ka ce yana da za'idi guda biyu hamzatul wasli ma'a tad'ifi saboda an sake ruɓanya lamun kalima a ciki yawwa shine harafin ƙarshe tunda asalinsa fa'alala ne kaga ba lamun ɗin da adda shadda asali amma sai waye gari sai aka ce if alalla if alalla eh kamar iksha'arra eh itma anna arrajulu ya nutsu ala wazani if alalla eh yawa iksha'arral jildu fata ta takuri hmm ko yanayinta ya canza to wannan kenan sai ma'auni na gaba shine yace waf waf awwala waf awwala to shi ma za mu duba mu gani farko an ƙara masa ne hamzatul wasili ko sannan wawun aka yi mata tadaifi mun ga wawun ko ba a ganta ba yawwa saboda haka a shi ma ya samu ziyada na haruffa guda uku tunda asalinsa shi ma fa'alala ne asalinsa fa'alala ne sai aka ƙara masa wawun guda biyu kuma bayan an ƙara wawun da aka sake yin tada'ifin ɗin sannan ga hamzatul wasli sai waye gari ya koma if awwala if awwala madadin fa'alala yawwa kamar ijilan wazal ba'iru bi ma'ana asara raƙumi ya yi gaggawa to sai if aw'ala if aw'ala to shi babu duba mu gani dabi-dabi aka ƙara an ƙara hamzatul wasil sannan an ƙara wawu tunda asluhu fa'ala kaga shi ma sulasi ne irin wancan ya samu ziyada ko yau a haka ne hmm? to me aka ƙara kenan harafi nawa aka ƙara asalinsa menene ne fa'ala to ai mun ga kuma harafi shida ne akwai hamzatul wasili sannan akwai me akwai wawun akwai fa'un sannan akwai me sannan akwai me akwai wawun sannan me yawwa to me aka kara kenan aino aka kara ai za mu duba ainihin guda biyu ce akwai ta farko akwai ta mi ta kusa ga ƙarshe ko yauwa if awa'ala tun da asuluhu fa'ala ne if awa'ala to shi kuma alawa zani ishaushabal makanu ishaushabal makanu ma'ana kasura kasurat ushabu ciyawarsa ta yawaita to shine sai a ce ishaushabal makanu sai wani na ƙarshe waf'alla bitta shididi waf'alla to shi kuma za mu ga farko an ƙara hamzatul wasli sannan aka sake ƙara alif kamin ta zaif sannan aka ƙara a tazai kaga shi ma kenan sulasi ne ya samu ziyada harufa guda guda uku ga hamzatul wasli ga alif ga mi ga tadaifi yawwa kamar misali ka ce ihmarar shai lokacin da jan yayi tsanani ya yawaita wannan akwai mubalaga sama da ka ce ihimarra an gane ba ko alabazin ba guda ba ne ko iwarar rajulu mana makantan ya tsananta sosai to wannan shi ne saboda haka wancan za ka ɗauko if'ala sai ka ƙara masa alif sai ya baka if'ala kaga wannan yana da madda kamin lamul kalima wancan kuma baya da ko to shine bambancin su yawa wannan akwai ziyadar tsanantar abin ko ibyadda to wannan shine to wannan su ne ma'aunai guda goma sha tara da malam ya kawo amma ba su kaɗai ba ne illa dai ya kawo waɗanda suka fi yawan maimaituwa cikin alkur'ani da hadisai da kuma larabci da sauransu akwai wasu a fa'al ɗin ba kasafai za ka ci karo da su ba shi yasa ya kau da kai a kansu to insha Allahu nan gaba duk za mu yi ishara zuwa gare su amma dai waɗannan su ne umda su ake so ga ɗalibi mai koyon tasirifi ya haddace su cikin ƙwaƙwalwarsa domin mafi yawan larabcin da ke yawo to za ka ga wannan ma'aunai ne kuma za ka ga su ƙur'adi ya ambata mafi yawansu to sai ce sun mal'afa'alu ala sab'ati aujuhin ayyuka kashi hudu ne kashi bakwai ne nan kuma zai ma bayani kashe-kashen afa'al na larabci eh alayan tasrifi malaman sarfu masu suka kasa fi'ili zuwa gida bakwai wa qad jama'aha qawlu sha'iri to zancen wani mawaki ya tara su an samu wani da ya wake su gaba daya sai ce jami'u usulil fi'li sab'atu adribin laha ana fi baitin min ash-shi'ri wasifu صحيح ومهموز مثال وأجوف لفيف ومنقوص البناء مضاعف wannan su ne fi'ili na farko bayan mala ya ce jami'u usulul fi'ili dukkanin turaku na fi'ili to sab'atu adrubin kashi bakwai ne guda bakwai ne sai ce laha ana fi baitin mina shi'ir wasifu zan siffanta maka su a cikin baiti ɗaya saboda hikima da ka haddace baitin shi kenan sai ce sahihun akwai fi'ilin da yake sahihi ne wa mahamuzun akwai fi'ilin da yake mahamuzi ne misalun akwai fi'ilin da ake kira misalun wa ajwafu akwai fi'ilin da ake kira ajwafi lafifun akwai wanda ake kira lafif wa manqusul bida akwai wanda ake kira manqusi mudha'afun akwai wanda ake kira mudha'afi don su zai ɗauka ɗaya bayan ɗaya maka sharhi tare da misalansu eh to su kuma malaman tasrifi haka suka kakkasa nasu a fa'al eh kaga sun saba malaman nahwu su malaman nahwu sun kasa fi'ili gida uku ne su kuma da suka zo a sarfu sai suka ce a guda bakwai ne mu a wurin saboda su suna kallon madda ta kalma gaba daya gabanin su malaman nahau za ka ga harafin ƙarshe ake la'akari da shi amma sarfu kaga ana kula da farko ana kula da ƙarshe wani zubin ma da tsakiya tunda ana isama a tazaif ga ainul kalima to za ka ga sarfu shi ya ɗan fi faɗaɗawa shi yasa ka'idodinsa suka yi yawa ko formulolin nasa amma kuma ka tsaya ka haddace su to sai kaga yafi na hawan sauki sau duk ka'idar da kaga an faɗa a baya ba za ta taɓa canza ba sai dai a ce maka ga ƙari daɗi akan abin da ka karanta a baya babu babu sabawa tunda dama ka'ida ce ka'ida kuma alƙa'idatu ko alƙawa'id suna cewa la takhtalif duk abin da aka shimfiɗa a matsayin ƙa'ida to bai saɓawa to insha Allah darasi na gaba za mu shige su kowannensu musanta a rifinsa ko musan misalinsa ta yadda in mun gan shi a ƙur'ani ko a sunna ko a littattafai za mu iya gane cewa wannan sahihi ne wannan mahamuzi ne wannan misal ne wannan ajiwafi ne wannan mudha'am ne wannan manqus ne sauransu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh